بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah idan Allah ya so ya yarda a yau khutbar mu za ta yi bayani a takaice akan abinda ya shafi mas'ala ta ‘yan fashi da makami da kwarawa, akwai kwarawa ko? Da kwarawa da wadda suke shiga gidajen mutane suke ɗauke-ɗauke, masu ɗaukar riɗi da masu kwasar shinkafa ko su je gonakin mutane. bayan haka matsalar da ta taɓa ‘yan banga wadda suke iya bakin ƙoƙari wajen kare rayukan mutane da al'umma da dukiyoyinsu daga hannun waɗancan mutanen. Ƙarshe, hutubar za ta yi bayani in lokaci ya ba da zarafi akan masu hannu da shuni wani irin shiri suka yi don tunkarar wannan matsala da take ci musu tuwo a ƙwarya ko take ci mana tuwo a ƙwarya baki ɗayanmu. Allah ya taimake mu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فخطبتنا اليوم تتكلم إن شاء الله على الحرابة والسراقة وأصحاب الدفاع والأغنياء عباد الله فالحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوض وسفك الدماء وصلب الأموال وهتك الإعراض وإهلاك الحرس والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق, والأخلاق والنظام والقانون ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المتعاهدين أو المتحاربين ما دام ذلك في دار الإسلام ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتوارطين في ارتكاب أقصى عبارة
أحيانا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال إمام القرطبي وحتى المقتال الذي هو أن يحتال في قتل إنسان على أقل ماله وإن لم يشعر السلاح ولكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفره فأطعمه سما فقتله فلي- في- في- في- فقتله فيقتل حدا لا قوة عباد الله ومع ذلك التوبة مع الرضا فقال الله تعالى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم عباد الله فقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الإسلام ما يست- ما يستجاب ما يستجاب العقوبة قال الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد بدت سنة الأولين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد bayan Allah hudubar mu ta biyu da ta yi ƙarin haske akan hudubar mu ta farko illa iyaka za mu yi fashin baki a takaice akan hudubar mu ta farko kafin mu kaddara zuwa ga abin da zai biyo bayanta la'akari da lokaci hudubar bayan ta yi bayani ta yi yabo zuwa ga Allah da jinjina zuwa gare shi da tsira da aminci zuwa ga fiyayyen halitta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutubar take bayani akan matsala ta kwarawa masu kwace na wayoyin mutane ko masu fiske wayoyin mutane ko masu shiga gidajen mutane su ɗauki dukiyoyinsu ko su shiga shagunan su sace musu dukiyoyinsu ko kuma abin da ya kama da haka ko a gonaki ko abin da ya kama da haka hakika dukkan wanda ya ɗauki wannan irin ta'ada wannan irin matsayi ya lissanta wa kansa ɗaukan kayan mutane ko ya tsare hanyar mutane don ya karɓe musu dukiyoyinsu hakika wannan ya rigimo wata rigima wa kashin kansa wadda ƙarshensa shine wutar jahannama Allah ya tsayartar da mu hakika bayan Allah Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya tabbatar da wannan magana inda yake cewa ku sani sakamako na mutumin da yake yin fashi da makami ko kuma yake kwace wayoyin mutane ko kuma yake ɗaukar dukiyar mutane a gonakinsu ko kuma a shagunansu ko abin da ya kama da haka to sakamakonsa a gurin Allah kuma suke yada fasani a doron ƙasa ya ce sakamakonsa idan an kama shi da a ga shin laifin nasa ya haɗa ɗaya daga ya haɗa da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku shin bayan ya tsare ko ya shiga gidan sadda ya kashe mai gidan sannan kuma ya ɗauki dukiyar wannan marubucin dokoki wannan sakamakonsa shi ne ayyukan tunani shi ma in an same shi a kashe shi
sannan idan shiga gidan ya yi ya ɗauki dukiyar bai taɓa kowa ba ya shiga ya ɗauki dukiyar kuma bai taɓa kowa ba to da a kore shi daga garin bayan an masa haddi gwargwadon abin da ya sawwaka idan kuma da ya shiga gidan sadda ya fasadi ya kashe mai gidan ya ɗauki dukiyar sannan halama ya afka wa iyalan mai gidan to wannan abin da za a yi masa shine bayan an kashe shi sai a soke shi a kashe shi sannan kuma a soke shi a bainar jama'a kowa ya ganshi Allah madaukakin sarki ce wannan shine sakamakon dukkan mutumin da ya yi irin wannan ta'addanci ko ya ɗauki kayan mutane ko kuma bayan ya ɗauki kayan mutanen sadda ya kashe mutumin ko kuma ya rauni wa mutum. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da matsayinsa ya ce kuma yin hakan shine zaman lafiyarku a cikin addinin Allah. Matuƙar kun kasa yin haka saboda ganin kimar iyayen wasu yara ko wasu matasa wadda kowa ya san su ne matsalolinku a gari sai kuka karanta kuka ki ɗaukan mataki a kansu. Allah maɗaukakin sarki ce kamar kuna jefa kanku ne cikin fitina ku da ƙashin kanku da kanku. Amma idan har kuka tsare dokokin Allah, kuka zartar da doka ta Ubangiji da ya ce a zartar da ita, haƙiƙa kun nemo zaman lafiya a ƙashin kanku da kanku da kuma samun aminci a rayuwarku. Amma yayin da kuka yi biris da dokar Allah, to haƙiƙa kun jefa kanku cikin hallaka. Allah madaukakin sarki yace wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun haqiqa cikin tsayar da hukunci da tsara doka akan wanda dokar ta faɗo akan sa azartar masa ko dan gidan waye Allah madaukakin sarki yace to lallai ingancin rayuwarku yana cikin wannan wannan aikin matukar kun yi shi amma fa ba kowa zai gane haka ba sai mai hankali masu hankali Allah yake magana da su yace ku zartar da doka akan koma wane ne amma a yau kimar wa'ansu mutane da kuma ganin su su wane ne ƴaƴayensu da su yi wani abu kuma a kasa zartar da hukunci a kansu hakika muna jefa kanmu cikin galari da ɗimuwa da damuwa wadda ba mu san ranar da ubangiji ko ranar da za mu fita daga cikin wannan kangi ba Allah madaukakin sarki ya ce amma ku sani ya ku bayin Allah haƙiƙa idan waɗannan mutane kuka samu waɗanda suka kiwo suke irin wannan ta'addanci su shiga gidan mutane su ɗauki dukiyoyinsu alama su yi lalata da ƴaƴayensu ko su yi lalata da matayensu to haƙiƙa doka abin da ta ce a shari'a ta musulunci ga hukuncinsu amma Allah maɗaukakin sarki yana kira da babbar murya yake cewa illal ladzina tabu idan har suka tuba wa'yannan mutanen da suke satar, suke fashi da makami, suke kwaranci a cikin gari, suka tuba zuwa ga Allah haƙiƙanin tuba, bayan haka kafin kuɗin ku samu dama a kansu. Illallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai suka tuba kafin ku ku samu dama a kansu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim to ku sani lallai Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai. Misali, mutumin da ya suna ya shahara da sata, amma kafin dubinsa ta cika, sai gashi kuma ya tuba, ya mayar da Allah shi ne makaɗaici mai rinjaye, ya tuba ya ƙaddara wa kansa ba da ya ƙara komawa zuwa ga irin wannan aikin ba. Allah ce, to tsakanina da shi, ni mai gafara ne mai jin kai. amma abin da ya ɗauka na mutane, ku karɓi abin da aka samu a hannunsa, ku mayar ko kuma ya mayar zuwa ga mutanen da ya zalunce su. Domin Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imamu Ahmad ya rawaito, hadisin da Imamu Ahmad cikin musnad na Imamu Ahmad, yake cewa, Addiwanu inda Allahi salasa, kun ga littattafai a gurin Allah guda uku ne. diwanin akwai wani littafi wadda ko a ce akwai files kowane mutum yana da file ɗinsa a gurin Ubangiji. To files ɗin da Allah maɗaukakin sarki yake tattara yake tattara hukunci ko kuma ayyuka na mutane guda uku ne. Akwai file ɗin da Allah maɗaukakin sarki baya gafarta shi. Akwai file ɗin da Allah maɗaukakin sarki bai da iko a kansa. Akwai fayil ɗin da Allah maɗaukakin sarki yake iya kau da kai a kansa. Ma'ana fayil ɗin da Allah maɗaukakin sarki baya gafarta shi shine fayil ɗin da mutumin da ya mutu yana shirka da Allah bai tuba har ya mutu. Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya yi shirka da Allah kuma ya mutu yana shirka da Allah to wannan fayil ɗinsa daban ne ba na gafarta masa kuma in ya shiga wuta baya fita. Sai kuma fayil na biyu wadda Allah maɗaukakin sarki ba shi da iko da shi shine fayil ɗin hakkin ɗan uwanka da ka zalunce shi. In har ka san ka zalunci ne, to Allah ba shi da iko akan wannan fayil ɗin. Dole sai an kwata masa hakkinsa a hannunka ranar gobe kiyama. da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu matlamatan li akhihi duk wanda ya san yana da kayan zalunci na dan uwansa a hannunsa falyatahallalhu al-yawm to ya tabbatar ya je sun sasanta tun a yau tun kafin su bar duniya min qabl an ya'ti yawmun tun kafin wani yini ko wata rana ta zo laisa fihi laisa thamma fihi dirhamun wala mata a ranar da babu dinare ballantana dirhami wannan da a yi hukunci ne da a yi kisasi ne alhasanatu wa sayyi'atu jaza'un da a da a yi hukunci ne tsakanin kyawawan ayyuka da munanan ayyuka a biya wadda ka zalunce shi da su idan har kai yau ka je lahira ka zalunci wani buhun shinkafa ka ɗauke masa buhun riɗi to ranar gobe kiyama kar kai tsammanin ka ci banza ne ranar gobe kiyama da a zo a ce ka biya shi buhun riɗinsa a ran da kuma babu buhun riɗin ya ce Allah babu buhuri sai ya ce ai kayi sallar tahajjud kayi sallar nafila iri kaza kayi azumin nafila kaza kayi kaza sai a tattaro su wayannan din in sun kai su biya shi buhuri din sa shikenan in ba su kai ba kuma sai a ƙara nemo wani aikin ladan ka a biya shi idan kuma ka je a karkace babu ladan sai tarin zunubi sai a ce to kai kana da zunubi sai ce lallai Allah ina da zunubi sai a ɗebo zunubinka zunubinsa a loda maka ƙarshe sai a loda ka a gidan wuta don haka duk inda ka je ma ko ta wace fuska ka je gurin ubangiji ranar gobe kiyama daidai ne ka je da lada ko ka je da zunubi in dai har ka zalunci wani wallahi sai an kwata masa hakkinsa to don haka a nan bayin Allah wa'yanda suke kwace ko suke aiki na kwaranci a cikin gari muna kiransu da babbar murya lallai wannan aiki hakika aiki ne wanda ke iya sabbaba wa mutane zuwa gidan wuta amma idan sun tuba ya ku yan banga ina ‘yan kwamiti idan sun tuba kafin ku samu dama a kansu to ku sani, kada ku riƙa bibiyar su ko kuma ku ce da ku zartar musu da hukunci ko ku ce da ku zartar musu da haddi bayan sun tuba. Allah maɗaukin sarki ce ni ma ƙashin kaina idan mutum ya tuba to ina gafarta masa abubuwan da ya yi min na kuskure. Don haka idan har mutum ya tuba kuma ya tabbatar kuma ya bayyana tubansa to a kyale shi Allah maɗaukin sarki mai gafara ne ko mai jin kai. Amma ku sani bayan Allah. kada kuma ku rika kiransu kuna laƙaba musu kuna bibiyarsu akan cewar lallai waɗannan mutanen banza ne kuna kiransu da sunan banza bayan kuma alhari sun tuba zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki baya buƙatar irin wannan ku sani ku sani bayan Allah haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya ce dukkan mutumin da yayi laifi kuma laifin da ake tsammani ko waɗansu mutane suke tsammanin Allah ya bari iya gafarta masa ba Allah madaukakin sarki ke cewa dukkan irin laifin da kayi ko ni girman sa ko da ya cika duniya matukar ka tuba kafin ka bar duniya to ina daidai da in gafarta maka Allah madaukakin sarki ya kirayi mazinata wadda suka shahara da zina suka yi suka shiga cikin zina ka'in da na'in Allah ya ce idan kun samu mazinata fa in ta ba wa aslaha fa a'ridu anhuma idan sun tuba wannan mazinaci ne wannan ma mazinaci ya ce duk kun san su mazinata ne sai suka tuba kafin dubun su ta cika ko kuma kafin ku samu cikakkun shaidu a kansu Allah ya ce ku kyale su ku kau da kai daga gare su Allah madaukakin sarki ya ce ku kyale su ku kau da kai daga gare su idan har Allah da ya ce a kau da kai akan waɗanda suka yi zina ko ku kyale su kar kuma ku rika kiransu da sunan mazinata to ina ga mutumin da ya sata ko kuma ya yi fisge ko kuma ya kwaci wayar wani kuma ya zo ya tuba don haka kada ku rika kiransu da munanan suna bayan Allah hakika Allah madaukakin sarki yana son a kare jinayen mutane baya son a rika zubar da jini baya son a rika zubar da jini sakaka Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane, bayan ya halicci mutane ya ba su addinin sa kyauta, sannan kuma ya tsara musu yadda in sun bi da su zauna lafiya. Tsarin Ubangiji shine matuƙar ka bi shi da ka zauna lafiya, in mun bi shi da mu zauna lafiya. Yau Allah maɗaukakin sarki ya ce ga abin da ya kamata mu bi na shari'arsa. Mun bi mun zauna lafiya ba mu kuma mun ɗimauce muna ɗimaucewa sakamakon mu shine ɗimuwar ce da ta bibice mu har zuwa ran da zamu bar duniya. Wadda ko aka ce yau ya ɗimauce kuma ɗimuwa ta bi shi har zuwa ran da zai bar duniya to lallai sa ko ba mai kyau bane. Allah ka tseratar da mu. Bayan Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka faɗa ya shara'anta yadda tsarin addininsa yake, sannan kuma ya haramta sata, ya haramta zina, ya haramta dukkan abubuwan da ya haramta kuma ya ta bakin annabinsa ya ce wannan haramun ne to yana kira ne da a nesance shi. Ya ce idan ko mutum ya ƙi nesanta ga abin da za a masa tun a duniya, na haddi ko kuma na ta'aziri ko abin da ya kama da haka, amma bayin Allah. a nan mas'alar ko kuma a nan inda damuwar take shine muna samun mutanen da suke yin kuskure ko laifi ko kuma abin da ya kama da haka ana i ana kasa tsayar musu da haddi ko kuma mun samu matsala akan ƙasar mu ba ƙasa ce wadda take aiki da shari'ar musulunci ba haka ne ƙasa ce ba ƙasa da take shari'a take aiki da shari'ar musulunci ba amma an samu kuma a waɗansu garuruwa irin garinmu muna da mutanen da suke daidai da waɗanda suke yin ta'addanci. Ma'ana tun da muna da kwarawa, muna da kaza da kaza daga cikin nau'in ƙungiyoyin masu sata ko ta'addanci a cikin gari, an samu ƙungiyoyi na ‘yan bangawa da suke ɗaukan mataki akan ire-iren waɗannan mutane. Idan kai ba daidai ba, sai a maka ba daidai ba. To amma dukkan da wancan ɓangaren da wannan ɓangaren dukkaninsu ɗimuwa suke, da ‘yan bangan da kuma su ma karan kansu masu satar dukkaninsu ɗimuwa suke an rasa wanda suka huta. Ɗan banga bai huta ba ya hana idansa bacci, shi ma mai neman ya ɗauki na wane bai huta ba ya hana idansa bacci. To ya za a yi ina ne mafita? Mafitar shi ne abu abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, shawari bayan Allah. Yau ɗan banga ya kwana yana fako. shi ma mai son ya ɗauki kayan wani fako yake yi sannan a yaushe shi ɗan bangan tunaninsa ya za a iya yi rauni wa wane ko kuma in ya samu wane wani irin hukunci da masa ya gallaza masa shi ma kuma wanda yake so ya ɗauki kayan wani so yake ya ga ina ne dabar wa'ancan ƴan kwamitin suke ya kai musu farmaki kun ga duba hutu to shi kuma addinin Allah ana yin sa ne ana samun salama da aminci ne a cikinsa ko kuma ana shi karan kansa addinin Allah ana yin sa ne yayin da zaman lafiya ya samu. Allah madaukin sarki yace li ila fi quraishin ila bihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin kun ga kenan bauta ma ba ta yiwa yadda ya kamata sai an samu aminci da nutsuwa to shi wancan yana jin tsoron kar wannan ya kawo masa hari wancan yana jin tsoron kar wannan ya kawo masa hari ina nutsuwar take babu kai ma da kake kwance kana tunanin cewar hala wannan da iya zagayowa ya kawo maka hari to menene mafita muna da masu dama dama wanda suke ɗaukan ɗawainiyar kuɗin batiri da abu kaza da abu kaza yau yawancin ɓarayi ko kuma kwarawan da suke garin nan an san su kowane irin tunani kuka taɓa yi a kansu kai mai dama dama wani tunani ka taɓa yi akan wa'annan yaran matasan yaran banzan kun taɓa kiransu a kwamiti ko kuma a anguwarku kun taɓa yin wani kwamiti kuka kira waɗannan yaran kuka zaunar da su kuka ji meye bukatunsu kuka nusantar da su kuka ɗora su akan wata turba wadda kuke ganin turbar da yardar Allah za ta iya kaiwa zuwa ga tudun na tsira ko ku taɓa ba sai dai kawai Allah Allah kawai kike a samu ɗan wani a kashe shi me dai hana da Allah juwani da Allah juwana ku haɗa taro sisi ku kirawo wannan yaron na anguwar nan mu muna da shi anguwar mu wancan suna da shi anguwarsu wancan suna da shi anguwarsu a kirawo su mana a zo a ɗora shi wannan a ɗora shi akan sayar da abu kaza wannan a sa shi akan sana'ar sai da abu kaza wannan a ɗora shi akan sana'ar sai da abu kaza da yardar Allah in an samu yaran lalatattu guda hamsin to sanadiyar wannan tunanin da kuka yi na tara tarosisi don ku jawo su waɗanda suke buƙatar su tafi karatu an ce su tafi karatu in su ba su da ƙarfi iyayensu ba su da ƙarfi don haka dole suka lalace wani mataki kuka ɗauka ba ku ɗauki mataki ba kawai Allah Allah kuke kawai da da tsine wa yaran sun lalace ku ci gaba da tsine musu ƙara tambaɗewa a ɗora su a haɗa kuɗi ai gidauniya a nusantar da su ko a ɗora su akan tafarkin da ya dace tabbas idan an yi haka da yardar Allah da a samu ƙaranci ko raguwar wannan ta'addancin a cikin al'umma kun ga kun hutasar da 'yan banga kun hutasar da kanku kun hutasar da yaran ko kun cece su daga halin daga halin halaka in kun yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Muawiya yake cewa Ali ibn Abi Talib la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humar na'am da a ce mutum da shiriyu mutum kwalli a ya shiri sanadiyarka ya daina sata saboda agajin da ka bayar da aljihunka ko nasihar da kai da bakinka ce wallahi hakan shi yafi maka alkhairi da a ce an tara maka jajayen raƙuma ka rika fantamawa ko manya-manyan motoci ka shiga wannan ka fita wannan bayan Allah ba mu da tunani kyakkyawa akan matasan da suke sata. Ta yaya su ma za su yi tunani kyakkyawa akan mu? Mu yi nazari a anguwarmu, mu haɗa kanmu, mu tattauna, mu ceto wa'annan yaran. Amma ban da tsinuwa, muna tsine musu muna tsine musu to tsinuwar kanmu za ta dawo. Sun lalace kuma su zo su hana mu kwanciyar hankali. Ibadallah, umu ila salatikum yarhamukumullah.
الله أكبر الله أكبر